إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar laraba ce da ta daidai da sha bakwai ga watan al-muharram hijira na da shekara biyar daidai da ashirin ga watan nuwamba shekara ta uku. wannan shine kaset na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani na ainihin wato sabilun rashad fi hadi khairul ibad wanda al'allamatu doktor muhammad taqiyuddin ibn abdulkadir al-hilali ya rubuta allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka yi bayani mun fara karatun wannan littafi yanzu gashi yau shine kasan na hudu daidai muƙaddimar da malam mashhur kuma ya wannan littafi muna nan muna yin ta ita kuma a hankali mune mata lamba da abcd mun karance muƙaddimar da shi malam taqiyuddin al-hilali yayi wa littafin wanda ita wannan muƙaddima tana bayani dangane da manufofi da kuma dalilan da suka sa malamin ya rubuta littafin da kuma hanyoyin da ya bi wajen rubuta littafin manufar rubuta littafin da ita ce tabbatar da tauhidin annabawa da ke cikin alkur'ani da karkasuwar shi guda uku zuwa guda hudu rububiyya uluhiyya al'asma wa sifat sai kuma tauhidul ittiba wato wujub ittiba ilkitabi wa sunna manufa ta rubuta littafin kenan sannan hanyar da ya biya rubuta littafin ita ce yana ƙoƙarin ware kowane tauhidi ne yana kwaɗaɗo ayoyin da suke da alaƙa da shi a cikin kowace sura sai kuma irin tsarin rubutun littafin wajen abin da ya shafi madogara ita ce abin da ya shafi tafsirin ibn kafirin da tafsirin ibn jaririn tabari waɗannan manyan tafsirai guda biyu su ne waɗanda ya mayar madogara wajen ainihin rubuta wannan littafi nashi idan ba a manta ba na yi mana alkawari zan zo in gaya mana cikakken sirrin da ya sa ya gabatar da ainihin wato tafsirin ibnu kafirin a bisa tafsirin ibnu jaririn tabari tafsirin ibnu jaririn tabari kamar yadda na fara ishara yana ɗauke da fassarori na alkur'ani a bisa manhajin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai tafsirin ibnu kafirin shi kuma yana ba da muhimmanci wajen fitowa ƙarara ya tantance kuma ya tace tauhidi kun ga tafsirin ibnu kafirin ya fi alaka mai karfi kai tsaye da wannan aikin da shi malam hilali yake yi allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan har kun fahimci wannan da kyau to ni kuma shine na ɗan tsaya nake jan numfashi wajen faɗaɗawa dangane da yawo a cikin duniyar tafsirai domin in nuna mana kowane tafsiri da irin yadda ike dangane da ayoyin da suka shafi siffofin allah da sunayen Allah da matsaloli na tauhidi da sauransu wato kenan tafsiri kaza da tafsiri kaza da tafsiri kaza kamar tafsirin razi kamar tafsirin baizawi kamar tafsirin qurtubi da makamantan ire-iren waɗannan tafsirai mecece alaƙar waɗannan tafsirai da fassara ayoyin da suka shafi tauhidi da kuma ayoyin da suka shafi al'asma wa sifat a nan ina so ku fahimta da yawa daga cikin malaman tafsiri ba a samun matsala dangane da bayani akan tauhidi na rububiyya ko kuma tauhidi na ibada amma galibin inda ake samun matsala shine tauhidul asma'i was sifat a ƙarƙashin haka shine sai na guzuranto mana wannan littafi wanda ne a Sheikh Muhammad ibn Abdulrahman al-Mughrawi ya rubuta mai suna al-mufassiruna bayna at-ta'wil wal isbat fi ayati sifat wannan littafi ya rubuta shi ne ya binciki tafsirai masu ɗimbin yawa tun daga waɗanda ke danganta kansu zuwa ga ahalus sunna har waɗanda ma ba sa danganta kansu zuwa ga ahalus sunna ɗin ya nemi duban su ɗaya bayan ɗaya dangane da abin da ya shafi irin salon da suke fassara ayoyin da suka shafi sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala na yi mana wasu bayanai dangane da wasu littattafai na tafsiri waɗanda suka shafi zamanin nan da kuma waɗanda suka ɗan gabata kuma na ba da uzuri cewa tunda wannan bayanin ba wani darasi ne na musamman aka shirya ba ina ma ina ƙoƙarin in haskaka wa ɗalibai ne da waɗanda suke bibiyar waɗannan karatuttuka domin su gane ƙimar waɗannan tafsiran da nake magana ta wajen tauhidin al'asma'i wa sifat. wanda galibi a nan ne aka sami batarnaka tsakanin salaf da khalaf sannan na biyu in sanar da ɗalibai su gane lokacin da za ka ji ina tafsirin alkur'ani ɗauko tafsirin ƙurtubi ko ɗauko tafsirin razi ko wani tafsiri ka ji ina jinjina mishi dangane da wata mas'ala da ta shafi fiƙihu ko wata mas'ala wadda ta shafi sciences bincike na kimiyya da fasaha ko wata mas'ala ta balaga wannan ba tazkiya ce nake baiwa tafsirin gaba ɗayan shi ba a'a abinda wannan magana take nufi shine ina yaba mishi ne akan wannan maudu'i na fiqh ko na arabiya ko kuma na kimiyya da fasaha amma inda an so ne da in yi magana jimillance dangane da tafsirin to me yiwa kuma zaka ji abubuwa sun taso musamman abin da ya shafi aqida da kuma ainihin bayani akan manhaji a gabana nan tafsirul fakhrin razi ne wanda aka fi sanin shi da at-tafsirul kabir wa mafatihul ghaibi al-imamu muhammad ar-razi fakhruddin ibn allama diya'iddin umar al-mushtahir bi khatib ar-ray gashi wannan tafsiri yana daga cikin ainihin wato daɗaɗɗin tafsirai a duniya kwarai da gaske bugun da muke da shi a wannan makarantar gashi a hannuna shine ainihin bugun ɗaba'a ta darul fikar amma tsohon bugu wanda an buga ta da ainihin jimawa gashi nan bugu na farko an yi shi hijira na da 1401 daidai da 1981 wato wannan littafin da buga shi yau shekara kamar 30 da biyu kenan zuwa da uku barin dan tattauna mana dangane da abin da ya shafi tarjamatuhu tarihin shi al-imamu fakhruddin razi daga cikin wannan littafi al-mufassirun baina at-ta'wil wal isbat fi ayati sifat a mujalladi na biyu zan karanto mana shafi na 911 mala yace muhammad ibn umar abu abdullahi al-ma'ruf bil fakhr ibn al-khatib ar-razi fahlun ya ce wani bijimi ne amma min fuhuli ahalil kalam daga cikin manyan bijimai na ilmul kalam wato gwarzo ne a wajen tauhidi na falsafa da tauhidi na mandiki da tauhidi na ainihin ash'ariyawa da maturidawa da kullabawa wa ra'sun fihi kuma jagora ne a cikin irin wannan ilmul kalam i'tarafa lahu bi dhalika al'adu wasiddiq ko kuma haka wasiddiq mana maki da wanda yake aboki masoyi duk sun yi furci da cewa in dai ilmul kalam ne to lallai an sallama wa razi jagora ne qala fihi adh-dhahabi fil mizan al-imam adh-dhahabi ga magana da ya faɗi game da razi a cikin littafin mizanul i'tidal yace al-fakhr ibn al-khatib صاحب التصانيف رأس في الذكاء والأقليات yace shi fakhar dinin razi mutum ne wanda ya rubuta littafai da dama kuma jagora ne a wajen baiwa Allah ya mai baiwa ta basira da kaifin rusko abubuwa da kuma ilmomi waɗanda suka shafi philosophy da psychology da abubuwan da suka shafi mandiki da ilmul kalam duk ya kware akan waɗannan lakinnahu imamu zahabi ya ce sai dai kuma kaico shirazi arun min al'asar tsiraitacce ne game da hadisai inda wajen hadisai ne da maganganu malaman farko to anan kuma shi empty ne ba komai tattare da shi walahu tashkikatun ala masaila min da'a'imid din akwai wasu abubuwa wasu mas'aloli manya-manya na addinin musulunci razi sai kaga yana da shakka a cikin su ma duk al'ummar musulunci sun haɗu akan kaza daidai ne razi sai ka ga ya kawo shakka turisu haira wadda wannan irin shakka sai ta gadar da rudewa nas'alullaha an yuthabbita al-iman fi qulubina mu dai muna roƙon Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu zaka ji daga ƙarshe shi kanshi razi din ko ya rude din ya samu kanshi a cikin irin wannan rudanin Allah madaukakin sarki ya tsare ni wannan magana tana nan a cikin littafin ainihin mizanul i'tidal a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in har wayo kuma ka karanta littafin ibnu taimiya mai suna dar'u ta'arudul aqli wan naqal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sha ɗaya na fata an gane وقال الذهبي في السير أتكن سير علام النبلاء مجلد نشاش لشافي ندري أكد أربعين دقاء إمام الذهبي يجي wakila kana yamilu ila li'tizal wasu ma sun ce razi al'amari ya kai al'amari har mu'tazilanci ma yana karkatuwa zuwa ga banda ash'ariyanci ma yana karkatuwa har zuwa ga mu'tazilanci aqida ta yan qalaqatu wa fi tawalifihi ma yadullu ala dhalika fi ru'yati Allah wa ghayriha kuma in ka karanta littafan shi kamar tafsirin nashi daidai inda ake magana ganin Allah ko za ka fahimci razi bai yadda cewa a lahira za a ga Allah ba kaga wannan akwai burbushin mu'tazilanci ko ma mu'tazilancin gaba daya nasallallahu assalama Allah ya tsare mu wa qala fihi sheikh abdurrahman alwakil akwai wani babban malami salafi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malam abdurrahman alwakil yake cewa wa huwa min akabir a'immatil asha'ira razi yana daga cikin manyan limamai na ash'ariyawa allazina augalu fi ta'wil waɗanda suka yi zurfi suka zaki suka wuce wuri dangane da ainihin ta'wili wa qala anhu fi mawdi'in akhar a wani wurin kuma malam abdurrahman alwakil yake cewa wal fakhr razi min ashhar mutakallim al asha'ira wa min gulat al mu'awwila al mushrifin fi at ta'an ala al salaf yace shi fakhr dinin razi mutum ne wanda yana daga cikin waɗanda suka shahara daga cikin masana ilmul kalam na ash'ariyawa yana daga cikin kuma waɗanda suka zaƙe wajen ta'awili waɗanda har ta'awilinsu ma ya kai su ga sukan malaman farko suna sukar malaman farko wa min na fi kulli fanni kai razi sai da ya zama kowane fanni yayi rubutu akai hatta fi sihri wat tanjim har game da tsafi da duba sai da ainihin razi ya rubuce-rubuce a kai zaira annahu labisa sai dai kuma razi Allah ya rayar da shi anirta ba fi kulli ma kataba daga baya sai shakka ta haushi duk abin da ya rubuta sai da ya dawo yana shakka a kai kama ya kulu shekul azhar as-sabiq a shekh mustapha abdulrazzaq kamar yadda tsohon vice chancellor na ainihin jami'ar azhar mai suna malam mustapha abdulrazak ya faɗi ya ce razi ya yi rubuce-rubuce a kowane fanni sihiri tsafi bori bokanci mathematics physics chemistry duk ya yi rubutu a kai amma kuma da rayuwar shi ta taho ƙarshe har sai da ya kai shi kanshi yana shakka akan abin da duk ya rubuta a kai na fata an gane wa qallat thiqatuhu fil aql al insani wato shi da razi gaskiyar lamari kun san abin da ya faru jama'a ya karanta philosophy ne sai ya nisa a cikin philosophy da ya nisa a cikin philosophy har tunanin shi da ilimin shi sai ya nuna mai kwakwalwar dan adam tana da capability tana da iyawa na ta riski komai kun ji inda kuskuren shi na farko ya faru asas tushen kuskuren shi wato da ya karatu game da ilimi na akaliyat ma'ana abubuwan da hankali ka iya riskowa sai yake zaton kwakwalwar dan adam tana iya riskar komai kuma tana iya sanin komai kuma tana iya ɗaukar komai kuma tana iya fahimta komai to da ya tafiye tafiye tafiye ta rubuce rubuce ta rubuce rubuce to har sai ya kai matsawar da shi kanshi ya samu rudani a cikin abubuwan da yake rubutawa a lokacin ne kuma sai ya dawo sai rashin aminci ya fara shiga tsakanin shi da tunanin shi sai ya fara ganin cewa kwakwalwar dan adam ba ta da ikon ta iya gano komai shine wa qallat thiqatuhu fil aql al insani wa adraka ajzahu ya risko gazawar dan adam akan ya iya fahimta ko riska komai wa adraka tamaman annahu la yastati'u al-ihatata bil wujud fi dhati daga ƙarshe dai gano cewa a wannan duniya ba zai iya yiwa iya risko komai ba komai ka ce sai ka risko to ba zai yi ba kun ga wannan tunanin nashi ko shine ya kai shi akan ya je rinka karatuttuka game da kowaɗannan abubuwa shi ya kai shi ya zo ya ta rubuce-rubuce game da komai a wannan zamanin namu waye za ku iya tuna mini wanda yake da iya wanda ya ɗauki irin wannan ɗabi'a shi ma ya samu kan sha irin wannan malcolm x malcolm x zan fito muku da littafi a kashi in allah so zan kuma fito muku da lacca wadda ainihin sheikh khalid yasin ya akan malcolm x za ku jin da yake cewa malcolm x was a kafir wato ya musulunta amma har da ya musulunta malcolm x yana da aƙidoji na kafirai shi da kanshi ya ce sai lokacin da hau jirgin sama ya tafi aikin hajji yana saukowa daga jirgin sama a jidda shi da kanshi sai gani ba musulmi ba ne a lokacin ne je sake wanka ya musulunta musulunci na gaskiya shi da kanshi bayyana insha Allah ta'ala amma kai daga nesa kake duk inda kake kawai ka nemi laccar Khalid Yasin akan intanet tana nan akan YouTube Malcon X X na XYZ shine da ya musulunta musulunci na gaskiya ya koma Malik Shabazz haka shi ma kwakwalwar shi ta buga mishi yana ganin cewa komai dan adam zai iya karantawa ko zai iya fahimta don haka Malcolm X ya yi rubutu game da geography ya yi rubutu game da English language ya yi rubutu game da economics ya yi rubutu game da business ya karanta kusan a tunanin shi yana dan adam zai iya karanta komai kuma dan adam zai iya kwai kuma kwakwalwar dan adam za ta iya riskar komai to sai daga baya sai gane duk wannan shirme ne to haka fakharul razi jama'a kun fahimta ku rike wannan karatun da kyau kwarai da gaske dan yan bokon zamani a yanzu waɗanda ba su karanta tarihin Malcolm X na gaskiya ba ba su san Malcolm sanin da ya tafi mishi ba suna hujja da Malcolm X har ka ji in ya nemi ku lacca yana kafa muku hujja da Malcolm X saboda yana ganin Malcolm X abin da ya san shi a kai a kan shi ya tafi to shi da kanshi ya dawo ya gane cewa ƙarshen tika tika tik ya gane ɗan adam ma ba komai ba ne tukuna balle iya riskar komai wannan shi ne abin da ya faru don haka duk sanda nake bincike akan faharun razi nakan alakata da malcolm x duk sanda nake bincike game da malcolm x nakan hada da ainihin wato faharun razi tafiyarsu tunaninsu ɗaya ne ina fata an gane kuma da yake suna yi ne da ikhlasi ko ya ƙarshe duk sai da Allah ya taimake su duk suka gyara suka rasu a matsayin muminai bayan na gaskiya Allah daukakin sarki ga samu to jama'a kun ne dangane da wannan kanat um, tantabi wa wa adraka man la yastati'u lihada نعم تتابع في بعض المجلس وعظي نوبة فيصرخ مصغير واللوكة جماعة shi da kanshi ko yana wa'azi ko wani darasi makamancin haka sai a ji mulki ne sai fadi kanan agaji a wurin Allah ya rude za ku zo za ku ji ya rera waka wadda shi da kanshi ya faɗa nihayatu iqdamil iqal uqul za mu zo mu tattauna wato ya sakan ma kwakwalwar shi da tunanin shi yana ganin tunani na zai iya biya min komai kwakwalwa ta za ta iya yin komai wanda a tsari ko ko da haka ne ko bai kamata dan adam a cikin psychology ko da haka ne ko bai kamata dan adam ya amfani da kwakwalwar shi a duka ba misali idan karfinka yana iya daga tebur nan ko to amma iya ƙarshen ƙarfinka kenan da za a ɗora buhun siminti a kai ba za ka iya ba ko to karka sake karin yin duk abin da zai kura ƙarfinka wato karin ragewa karin ragewa ya zaman kana iya ɗaukan ton ɗaya to a rinka sa maka ton ɗaya ba rabi misali nake cewa ton ɗaya ba kwata wato karin ragewa ko da kana tunanin kwakwalwarka ka iya risko komai ko to kai ka rage wa abin da kwakwalwarka za ta abin nan shine idan motarka tana iya tafiya speedometer ta yana nuna 200 ne karshe kuma kana iya take ta kuyi haka ko to kar ka rinka yi din sai ka rinka yi 150 160 140 haka shine abin da ya daidai da hankali a psychology din ma shi yasa kuka ga likitoci suna da wannan a ka'idarsu pharmacists suna da wannan idan wannan maganin zai ka'i zai expiring a nan da kwana biyar ko kuma nan da wata uku afuwan ko to sai a sa maka nan da wata ɗaya zai expire saboda ne saboda an san ɗan adam da karambanin tsiya in aka ce mishi sai a june maganin zai expire to in allah so wani zai amfani da shi har zuwa august zai ƙara wata biyu to shine sai a ɓoye maka sirri a june zai ƙare sai a ce maka zai ƙare a march ma dai kayi gangancin ka sha to kayi daidai amma a sirrinsu na fata an gane wa'aza yawman bi hadarati sultan shihabuddin al-ghawri wa hasalat lahu al-hal فاستغاث يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبس ولا تلبس الرازي يبقى ولا تلبس الرازي يبقى كما يذكر الشيخ أيضا ما نقله ابن الصلاح عن الرازي وهو قوله يا ليتني لم أشغل بعلم الكلام وبكاء irin wannan halin yakan same sai zama kamar mai farfadiya aljanu wata ran a fada sarkin garin su yana wa'azi kawai sai fadi yana birgima yana cewa ya kai mai sarautar duniya sarautar ka dai ba za ta dawwama ba haka irin wannan faduwa da razi yake yana suma ita ma ba za ta dawwama ba hakanan ibn salahi ya ba da labarin cewa razi ya rinka nadama cewa ya laitani lam ashghal bi ilmil kalam yana cewa kai cuna ina ma dai ban shagaltu da ilmul kalam ba ibn taymiya na daga cikin mutanen da suka san razi sani kyakkyawan sani ta bincike da sauransu wanda ya gano cewa hakikanin abin da ya hallaka razi banda waccan zurfafawar ya faye dogara a littattafai irin na su ibn sina da ainihin makamantansu waɗanda shi ma ibn sina ɗin ku kiyaye shi ma ɗan uwan ɗayan ne ibn sina ya gabaci razi akan irin wannan tunanin to amma shi ma kuma ya yi rubuce-rubuce a fannoni da yawa har da ɓangaren sihiri na taɓa zuwar muku da wani littafin shi na tsafi amma an bayyana cewa shi ma ya tuba kafin ya rasu aqidatul asma'i was sifat fi tafsirihi menene bayanin da ke cikin wannan littafi dangane da aqidar al asma'u was sifat mala yace tafsirur razi yu'tabaru marji'an kabiran fi ilmi al kalam umuman wa fi al aqidati al ash'ariyyah al madhmuma khususan shi dai tafsirin razi an dauka shine babbar makoma mafi girma dangane da ilmul kalam in dai ana magana dangane da tafsiri ne an gane mana in dai tafsiri ne zai yi ilmul kalam to ana ganin babu wanda ya kai tafsirin ainihin razi wa fil aqidatil ash'ariyatil mazmuma khususan in kuma ana magana tafsirai ne waɗanda suka kambama suka karfafi aqida ta ash'ariyanci musamman to babu kamar tafsirin razi i'tamada fi ta'wil sifati ala az-zamakhshari al-mu'tazili to kun ji kuna jin daga cikin dalilan ƙarin batan shi shine ya dogara da yawa wajen ta'awilin siffofin Allah akan tafsirin zamakhshari al-kashaf shi kuma zamakhshari mun ji cewa ba mu'tazile ne wanda yake da mummunar aqida a mu'tazilancin ma fa ya'khudhu ibaratahu wani lokacin yakan ɗibo maganganun zamakhshari kai tsaye wa yuraddiduha yi ta maimaita maganganun wa yutawwiruha kuma ya ƙara faɗaɗa su wa yukfiru fiha wa yukfiru fiha munawilajuhu fatarahu yaqulu fil mas'ala الوجه الثاني والثالث bima law qara'ahu al-mubtadi wato idan ya karanta littafin zamakshari su kansu mas'alolin sai kaga yana sassara su yana ƙara ficiccina su wato yana ƙara mai da su reshe-reshe har yake cewa sai kaga ya ce mas'ala ta biyu mas'ala ta uku bima law qara'ahu al-mubtadi da za a samu wani wanda ya fara koyon ilimi ya karanta wannan tafsirin aw man la ilma lahu bi aqidati salaf ko kuma wanda bai san aqidar salaf ba to yaghtaribuhu bi sababi taqasimatihi almutanawwi'a abin da zai zama mishi bako ko kuma bari ku ji da zai rude shi rudawa wadda za ta iya burge shi kun san ya saba wa manhajin salaf abin da naji wasu da yawa daga cikin matasan mu sun fara wato ka zo wa'azi kai ta cewa kaza ya kasu kaza daga kaza ya kasu kaza da malaman salaf sun ji haka sai su ce kaga wannan ilmul kalam ya fara shiga shi bai sani ba akwai wani matashi yanzu yana na yana tasowa a gidajen rediyo ana jin shi kulle zo kaza ya kasu kashi goma sha biyar in ya fara cewa na ɗaya sai kuma ya ce shi kuma ya kasu kashi kaza shi kuma na ɗayan shi kuma ya yi reshe ya kasu kashi kaza wai yana ganin wannan gwaninta ce wallahi ba wani abu ne kawai ilmul kalam ne falsafa ce wallahi wa tatwilatihi albarida da kuma irin yadda yake tsawaita maganganu allati la fa'ila tahtaha wanda babu wata bukatar ya tsawaita ghayra taswid al-awraq in ba kawai cika takaddu ba wa taksiriha wa huwa bari'un fi tarhi shubah ya kware wajen sako shubuhohi wa adam al-qudra ala al-ijaba alaiha zai saka maka shubuha ai idan mutum ya saka maka tambaya a babin ta rikitar da ka ya kamata a ƙarshe iya warware maka ko amma kuma bai kware wajen ba da amsa su ba hatta annahu tuhima har sai da ta jama ake tuhuma shi da zindiƙanci ko dai kawai ya shigo ne don ya ɓata addinin musulunci walihaza ya ƙulu ibn hajirin fi lisanil mizan ibn hajirin da ya zo kan razi a cikin lisanil mizan mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai sai ce wa kana yu'abu alaihi bi iradi shubhati shadida wa yaqsuru fi halliha hatta qala ba'd al-maghariba yuridu shubha naqadan wa yahulluha nasi'atan ibnu hajirin yace an aibanta razi da yawan kawo shubha mai tsanani amma kuma sai takaita wajen warware ta har sai da aka samu wani daga cikin malaman yammacin duniya maghariba yake ainihin wato zargin razi da cewa ya kasance kan kwararo shubuha wadda sai ta ruda kanka a kanikance ya kwararo ya kwararo ya kwararo amma kuma wajen warwarewa fa to sai ya yi nasi'a sai ya yi jinkiri da zai warware maka ita misali in ka ce allah a sama yake sai ka hadisi rahul bukhari yanzu rabbuna tabaraka wata'ala ubangijin mai albarka da daukaka yana sauka ko na ƙarshen dare yana cewa kaza kaza idan ya kawo wannan hadisin sai ce an ce ƙarshen dare wani ƙarshen daren to kaga wannan tambayar sai kuma ya shiga ilmin falaki ai ƙasa kaza daidai sa'a kaza ita ce sa'a kaza sai kaga kamar ya manta da maudu'in in ya gama ba zai amsa maka tambayar ba ce sai kuma ya kawo maka in ya sauka daga saman bakwai ya dawo sama ta ɗaya kamar yadda wannan hadisi ya ce to saman bakwai ɗin kuma wane ne yake kula da ita sai kuma ya shiga ilimin mandiki ya ta ƙarfafa wannan tambayar da shubuhohin haka sai ya gama baza shubuhohin kuma sai ya tsallake sai ya tafi wannan yasa sai da aka fara tuhumar mutumin nan ko dai zindiki ne ko kun fahimta jama'a wato zindiki shine wanda zai zo maka da ga hujja ya gaya maka kamar kaji zai sharhinta ne amma ƙarshe sai wargaza maka ita kai da kanka gobe in ka kalle ta sai kaga hankalinka ya tashi ba sauran kana kallanta a matsayin hujja shine ya raba ka da abin da ya kamata ka rike kuma bai baka wanda ya dace ka rike ba Allah madaukakin sarki kiyaye wa ala kulli halin mala yace a bisa kowane hali dai fa innar razi mu'awwilun li jami'i sifati dukkan sifofin Allah gaba ɗaya razi yana ta'awilin su yanhaju fiha nahajan ash'ariya yana bayyanawa karara irin tafarkin da yake akai na ash'ariyanci wa in araja ala mazhabi ahli sunna li darbihi wa laqabihi bismil mujassima ko da ike kuma zaka ji ya tsaya yana kwankwatsar waɗanda ainihin wato yake cewa mujassima amma sai ka ji kuma yana cewa kanshi shi ahli sunna ne aw yakhlit ko kuma kaga yana kawo cuɗani fi ba'd al ahyan wato a wasu lokuta fayansibu tafwida ila salaf sai kaje yana danganta tafwidi zuwa ga salaf wannan yana daga cikin abubuwan da da dama salaf sun barranta daga shi sai a ce wai salaf da yawa malaman tafsirin nan da zan yi muku magana na son kusan waɗanda suke ash'ariyawa baƙaƙen ash'ariyawa suna da wannan sai su ce wai salaf sun hana a yi magana ne game da sunaye da siffofin Allah salaf ba hana ba cewa suka kawai da an ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai ka ce na fawwala al'amarin ayan nan ga Allah wannan ba aqidar salaf bace ba wannan ne ake nufi da tafwidi ba abinda salaf suke cewa wannan ayat ta nuna Allah a sama yake to yaya yake a sama sai a ce ka fawwala ashe kaifiya ce suke fawwalawa amma ba asalin magana dangane da siffar ba to wani lokacin sai ka ga razi yana da ittirabi a daidai lokacin da zaka ga yana kokarin nuna cewa mazhabin salaf tafwidi ne wa man arada al-wuquf ala al-haqiqa falyaqra as-safhat allati athbataha fi dakhil al-bahth ha athbattuha fi dakhil al-bahth waljarji ila al-kitab nafsihi fasayara ma qult mala yace ni dai abin da na binciko kenan na gano game da razi kuma wanda dai yake shakka ko wanda duk yake so ya ga hakikanin al'amari ya bibiyi misalan da na kawo a nan sai koma ya duba su ainihin a cikin tafsirin razi din domin malamin bayan duk da ya gama waɗannan maganganu kuma sai ya fara bin razi ɗaya bayan ɗaya ya dubi sifatul rahma sifatul ghadab sifatul istihza sifatul haya sifatul istiwa sifatu duk ga sunan ya bi yana tattaunawa kuma to in har kana shakka abin da muka faɗi dangane da razi ka koma kai nazarin waɗannan maganganun da malamin ya faɗi sannan ka koma tafsirin razi ka ga haka ne ko ba haka ba don bari ku ji wani abu da na rusko hakika na al'amari da yawa daga cikin malamai waɗanda suke cewa su ne ahlus sunnati ash'ariya ne su ne kaza wallahi ɗiban kunu tasaffuh wato ɗan falla littafi kawai suke sai su zo suna da'awar wannan littafi kaza ne wannan littafi kaza ne waɗannan maganganun sun bayyana daga abubuwan da na gaya muku suna yi na takaribat wani ya kawo littafi ya ce ka duba ka karanta ka tofa albarkacin bakinka baka duba ba ko kuma ka ɗan duba wasu shafuka kawai sai kai comment a kai jama'a kun fahimci wannan da kyau allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malai ke cewa wa qad qila annahu raja ila madhhabi salafi salih sai dai ko malamai sun ce razi ya da zuwa ga tafarkin malaman farko wallazina qalu bi ruju'ihi itamadu fi zalika ala ba'd aqwalihi malaman da suka ce razi ya tuba daga duk waɗannan abubuwa na bata da kafirci to sun ainihin dubi wasu maganganun shi ne allati qalaha wa ala wasiyatihi allati katabaha sun dubi wasu maganganu da yi sun kuma dubi wata wasiya wadda ya rubuta wallati zakaraha Uh, ibn subki fi tabaqati shafi'iyya wanda al'allama as-subki the junior shine dan gidan subki shi ma kuma ana ce mishi subki ya rubuta ainihin wato littafin tabaqatu shafi'iyyatul kubra a cikin mujalladi na biyar shafi na 37 zuwa shafi na 38 tabaqatu shafi'iyyatul kubra ga ta can akwana da koma da ita malam a ta can miƙe tsaye da baƙatu shafi'iyyatul kubra ba ita bace طبقات الشافعية الكبرى كونغانتا عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي to ina fatan wannan maganar bincike ne muke tattauna maganganu masu matukar muhimmanci kwarai da gaske so ku ba da muhimmancin ku tsaya ku fahimci waɗannan maganganu wasiyar tarazi tana cikin wannan littafi shine littafin nan shi ba da labarinta cewa razi ya yi wannan wasiya ya bayyana tuban shi daga cikin abubuwan da ake ainihin tuhumar shi a kai Allah madaukakin sarki ya taimaka wa mimman i'tamada ruju'ahu wa taubatahu ash-shaykh Abdurrahman al-Wakil ash-shaykh Abdurrahman al-Wakil wato wani salafi ne jama'a a shugaban ansaru sunnatul muhammadiyya a ƙasar masar ya yi ta haƙiƙa ya rubuta littafai da dama jama'a akwai wani littafi na shi daga baya-bayan nan mashhur ya ɗauko ya buga akan tada'iyat ma'ana an aka ce wata masifa ta faru kun san sai ka ji wani ya ce a yi azumi na kwana kaza musamman yan brothers su suka fi wannan a ce wani abu ya faɗo sai a ce to a yi azumi na kwana kaza to mala abdurrahman wakil ya taɓa rubutu akan wannan wanda mashhur ba da jima wannan ba ya buga shi malami ne dai na sunna kwarai da gaske mala abdurrahman wakil qala fi as-sifat al-ilahiyya ومن وهج الحسرة ومن وهج الحسرة البالغة على ما ضيع من عمر في الجدل عن الضلالة ومن دموع الندامة التي كانت تؤج في أعماقه ومن أغوار فاجعته النفسية راح يندم نفسه نفسه بهذه الأبيات Malam Abdurrahman Wakil ya yi amfani da waɗannan baituttuka na waka ya fassara cewa razi ya tuba daga waɗannan abubuwa na ɓata da yake ciki waɗanda in ka dubi waɗannan baituttuka na waka waɗanda suke guda hudu ne gaskiya za ka tabbatar da nadama ce ta zo tun daga zuciyar shi waɗannan baituka na waka suna nan a wannan malami ya kawo su malam ibn abil izzi alhanafi shi ma a cikin sharhin ainihin tahawiyya ga baitukan kamar haka nihayatu iqdamil iqal uqul iqal nihayatu iqdamil uqul iqal wa aktharu sa'yil alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا baituka ne masu yawa amma nan guda hudu ne kawo ga abin da razi yake faɗi yace nihayatu iqdamil uquli iqal karshen gabatar da hankula shine tulu in dai kana gabatar da hankalinka akan nasi to ƙarshen ta za ka haukace a saka ka a cikin mari a ɗaure ka wa aksaru a sa'ayil alami na dalalu kuma mafi yawancin kai da komowa da duniya ke yi to bata ce a cikin wata nuska wadda in kuka karanta ta wannan waka a cikin fahawiya din wadda ita na fara amfani da ita na haddace waɗannan baituka za ku ga madadin wa sa'ayu cewa yake wa ghayatu madadin wa aksaru wa ghayatu sa'ayil alamin dalalu wato duk wani kwazo da duniya za ta kai kanta te ta yi ko tunda babu addini a ciki to za su tike akan bata ne wa arwahuna fi wahshatin min jisumina yace saboda irin wannan batar da muka shiga sai da rayukanmu suka zama baki a jikin jikinmu wato sai da ya zama jikunanmu ba su ji daɗin rayukanmu ba rayukanmu ba su ji daɗin jikinmu ba sai da ya zama akwai wahasha akwai bakunta tsakanin jikinmu da ranmu in ka ji balarabe ya faɗa haka kasan abin da yake nuna maka ya rayu cikin tashin hankali kawai duk mutumin da ya rayu cikin tashin hankali shine yake cikin irin wannan wahashar walam nastafid ya ce mu dai sirazi ba abin da muka amfana min bahasina game da bincikenmu da muka yi ta yi na ilimi da nazari da rubuce-rubuce tula umrina tsawon rayuwanmu siwa an jama'a na fihi kila wa kalu iya abin da muka tara kenan kila an ce kalu sun ce kawai duk nan muka kare ba ruwanmu kala Allahu kala rasuluhu kala salafu a kila wa kalu an ce ya ce lauka na kaza la lazima an ya kuna kaza da kaza kaza ne to da ya zama dole kaza wa iz kana kaza fala budda an yakuna kaza to ko da kaza ne to la budda sai zama dole kaza ne falau la kaza la kana kaza to duk a haka dai mu muka ƙara rayuwar in jirazi innaha asifatu shakk malam yace kaga wannan guguwa ce ta shakka ha eh tajta'u nafsahu wa tudammiru thiqatahu fi kulli ma allafa wa katab wannan guguwa ce wadda ta taso ta saka mishi shakka ta kuma girgiza ran shi sannan kuma duk wani aminci da yake da shi akan kanshi da duk wani aminci da yake da shi game da ilimin shi da abubuwan da ya rubuta wannan irin guguwar da ta zo sai da ta darkake ta hallaka su wa qara'a min qabl wa innaha sarha sarhatun nadami ala ma dayya yayi karatu da jimawa amma daga baya kuma yazo yana kwarmaton yayi nadama akan abubuwan da ya bata na rayuwa wa aktharu sa'i alalamin dalal innahu sa'i alkhalfiyya wa sa'i madihi alladhina aw alladhi تروعه أشباعه وتفجعه منه ذكريات الإشراف في الجور على قيم الحق ومقدساته ba komai ba ne da yake nufin cewa mafi yawancin ƙoƙarin da duniya suke zuwa gabata suke tikewa yana nufin ƙwazo irin na khalaf duk abin da khalaf 'yan baya za su zo su yi wanda yake suna ƙoƙari ne wai su gano wa kansu addini babu wani abu kawai sai dai su ƙara rikitawa ko kuma su ƙara rikicewa dangane da addini kamar yadda waɗanda suka gabace su da suka saba wa salaf su ma abin da ya faru kenan jama'a kun ji maganganu dangane da razi ƙarshe mala ya sake ƙulla wani fasli ya ce bara'atuhu minal khalfiyya minal khalafiyya daga ƙarshe dai ya yi barranta daga khalaf yaqulu fi kitabihi aqsamul lazzat lokacin da ya tuba sai ya rubuta wannan littafi aqsamul lazzat littafi ne dan karami wani lokaci da na karanta tahawiya na zo da shi aqsamul lazzat idan ka je ka karanta sharhin tahawiya din zaka ga ya dibo maganganu daga ciki ga daga cikin maganganun da yake faɗi a cikin wannan littafi aqsamul lazzat yace laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyya haƙiƙa na yi nazari game da waɗannan hanyoyi na ilmul kalam والمناهج الفلسفية لكم إرن وأن تاري نفلسفي فما رأيتها تشفي عليلا باسا وركردا مرة لافيا ولا تروي غليلا سنة وندي كي تكين كشوا تو باسا عينين قم سدشي ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن سنجا حنيا دتفي قوة كسانشي إتشي حنيا القرآن كجاب ندي كي أقرأ في التنوي في التنزيه domin na shigo cikin ƙur'ani sai rinka karanta game da tsarkake Allah sai in ji Allah yana cewa wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara Allah ne mawadaci ku ne talaka kun ga anan Allah ya tsarkake kanshi daga talauci to dangane da tabbatar da tsarkin Allah kenan wa qauli ta'ala haka nan kuma sai in karanta da Allah yake cewa laysa kamithlihi shay'un kaga anan ma Allah ya tsarkake kanshi daga kama da wani sannan ƙul huwallahu ahad anan kuma Allah ya tsarkake kanshi daga a samu wani irin shi shi kadai ne wa aqra'u fil isbat wajen tabbatar da siffofin Allah kuma sai in karanta ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah ya daidaito a saman al'arshi ya khafuna rabbahum min fawqihim bayina tsoron ubangijinsu da ke sama da su wa ilaihi yas'adul kalim وإليه إليه يسعد الكلم الطيب ina hada da abin da yake a rubuce ne da ayar wato yana fadin ayoyin da zuwa ga Allah ne dada dan maganganu suke hauhawa wa aqra'u fi anna al-kull min min Allah sannan kuma ina karantawa komai daga Allah ne sai in ji Allah yake cewa qul kullun min indillah kace duk daga wurin Allah ne to a daidai lokacin da su kuma mu'tazila ba su yadda a ce komai daga wurin Allah ba ba su yadda ba ba su yadda a ce daga wurin Allah ba ko kun fahimta jama don haka su ne suka fesa wa mutane wannan aƙida wadda za ka ji tana yawo a ƙasashen nan namu inna Allah kadirun alama ya sha'u ka taɓa jin wannan mu'tazilanci ne kadirun alama ya sha'u mu'tazilanci ne ma'ana Allah yana da iko ne akan abin da ya so abin da bai so ba fa bai da iko akan shi mu'tazilanci ne jahamiyanci ne duka waman jarraba gashi razi daga ƙarshe ce duk wanda ya jarraba misla tajribati irin yadda na jarabtu irin yadda na jarabta rayuwa arafa misla ma'rifati zai samu irin ilimin da na samu jama'ar musulmi kun ji bayani dangane da razi ta yanzu kenan gobe in kaga mun ɗauko tafsirin razi muna son mai hujja da shi dangane da wata matsala ta ainihin na ko makamantan haka tare da cewa barin gaya muku ban taba hujja da tafsirin razi ba sai dai raddi taba hujja da tafsirin razi ba amma a kaddara da wani dalili zai sa in binciko wani abu in gan shi mata mai daɗi a cikin tafsirin in yi hujja da shi domin nahiya ce lugawiyya ko nahiya kimawiyya ko makamanta haka don barin gaya muku razi hatta game da kimiyya din ko wala rudadde ne shine wanda na taba tasowa gaba a karatun sarumul battar ne buji-buji da shi akan magana agogo agogo ma razi ya ce tsafi ne karanta cikin tafsirin nashi a ƙarƙashin wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman da irin yadda ya zo yana kawo a ƙasa musayar sai kawo a ƙasa musayar ba irin wanda zai amfanar da mai bincike dangane da aƙida ba kamar yadda nake gaya muku yawan kawo a ƙasa da yawan kawo tafri'at bata mutane lokaci ne abin da razi yake sai zo ya kawo a sayar عند الكلدانيين عند الفلانيين عند الفلان معنى sihiri a wurin hausawa sihiri wurin nufawa sihiri wurin yarbawa sihiri wurin sakwata sihirin fulani sihirin katsinawa yanzu wannan ina sihiri sihiri ne eh to kawai sihiri wannan shi ke don da wanda katsina ke da wanda zage zage ke da wanda kana ke duk menene ya tabbata sihiri sihiri ne so a babin aqida ba za ka zo kana kasafta mana sihiri bin nisba liljil wal aqawa wannan ba da bukatar shi ko kun fahimta to gaskiyar lamari ban taba hujja da tafsirin razi ba ina fata an gane sannan kuma razi ma da muke yabo scientist ba wannan bane gaskiya sai daga baya ne in ba ku manta muna karatun tibbin na bai wannan abin ya fara bayyana na zo na dan fara muku bayani sama-sama ba shi ne wannan razi ɗin ba wani razi ne daban Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye amma dai ala ayi halin ala ayi hal gaskiyar lamari an ainihin wato tabbatar da tuban shi daga waɗannan abubuwa to yanzu ga wata matsala so da dama akan zarge mu mu 'yan salafiya sai ku cewa ne ya tuba amma kuma sai ku ci gaba da zargin shi a'a tunda ya riga ya rubuta su abubuwan da ya rubuta suna nan suna yawo a cikin jama'a dole a ci gaba da abubuwan raddi amma ana bayyana babin adalci shi kuma ya dawo ya basu kamar gazali da littafin ihya ulumuddin da ɗirkaniyar da gazali ya ta ɗibowa daga littafin qutul qulub da littafin risalar kushariya waɗannan littattafan guda biyu na al-imam al-kushairi da qutul qulub na abu talibin al-makki suna daga cikin ɗirkaniya fa wadda ainihin ya rinka yi ga wani tafsiri can da Allah ɗauko mini shi na makidin ne ma ko ko da yake ba mu zo kan shi ba dai tukuna ni ke kai ka ɗauko shi ga can alhidaya ila bulugin nihaya ga shi nan yawa ɗauko ɗauko kawai ga shi nan za mu zo kan shi ma zan yi magana a kan shi tafsiri ne na al'imamu makki ibnu abi talibin gashi ba magarbe ne mutumin kasar kurtubi shi ma to ya rubuta wani littafi wanda littafin yana cike da sufanci da ɗirkaniya iri-iri ya sanya littafin kutul kulu kutul kulu ba ku san shi ba littafi ne juz'i guda haka kutul kulu to da ar-risalar kushariya waɗannan littafan guda biyu su ne gazali ya mai da su babban marji'i ya rubuta littafin ihya ulumuddin daga baya gazali ya dawo ya yi nadama abubuwan da ya rubuta amma kuma littafin ya riga ya yadu shi yasa malam ali hassan ali abdulhamid al-asari ya rubuta littafi akan littafin kitabu hiya ilumuddin fi mizanil ulama malamai fatawa suka yi akan rashin halaccin a bar littafin ainihin hiya ulumuddin amma ya riga ya yadu ya riga ya yadu malaman magrib domin su tabbatar da wannan magana sai suka taba taro kusan su goma suka yi fatawa a lokaci guda a kan wajabcin a nisanci wannan littafi kuma suka tattaro shi suka kona shi wasu na cewa to ai al'iraki ya yi gyara a kan shi a'a iraki bai yi gyara a kan shi minan nahiya al'akadiyya wa minan nahiyatin sulukiya innama kharraja al-ahadisa wal athar at-takhrij al-basit ya dan yi takhriji ne kadai a cikin littafin amma ba tsayawa ya zage kwanduwar shi ya takhrijin wannan littafin ba hamlul asfari fil asfar almughni fi hamlil asfari fil asfar ku dauko mana ga iya ulumuddin din nan ga wani mai mujalladi biyu da na gani ran yawa to dauko shi kun gan shi ya ulumuddin jama'a wannan gashi sun buga shi tare da wannan din gashi wa bidhalihi kitabul mughni an haml al asfar fil asfar dan ta'alika din da yake yi za ga ya ka hadisi gashi yace hadisu اختلاف أمتي رحمة تقدم في العلم حديث النهي عن كسر الدينار والدرهم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة ابن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجعل فضة, فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا وضعفه ابن حبان iyakacin maganganun da yake kenan duka akan hadisan wasu wuraren da yawa baya abu so aikin da al'imamu abdulrahim al'iraki ya yi ba aiki ne game da aƙidar littafin ba don shi ma ɗan uwan ɗayan ne al'iraki mai alfiya malamin su ibn hajar shi ma ash'ariyul aqida zan yi magana a kan in na zo maganganun sharhi yau da zan yi na littattafan sharhi kutubun shar zan yi magana a kansu insha Allah yana da sharhi da yawa sunan tirmizi wanda yake ainihin bai karasa ba a karashe ne ya zo ya yi na abin da wannan ya yi wanda ibn sayyidin nasi matsala ce ta samu duniyar musulmi shi yasa malaman ahli sunna kalubale ne babba duk zan zo in bayyana insha Allah ta'ala akan littattafan da galibi ake dogaro da su sai zama waɗanda suka rubuta su ta nahiyar aƙida suna da matsalolin aƙida amma ta nahiyar nahau da sarf da balaga da adab da abubuwan da suka shafi fiƙihu da tarihi da sauran abubuwa sun ƙware kuma ba wanda yake da jayayya game da ƙwarewarsu to idan ba an ɓallo wannan babin ba ko sai kaga an dade ana mu'amala da littafan kai baka taba jin an ambaci wani aibi ba amma ka ɓallo wannan babin kuma to kuma anan sai kaga gaskiya nauyin su bai kai fufuken sauro ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye tunda dai har mutane suna ci gaba da karanta tafsirin Razi ana hujja da shi sannan gashi muna da shi a makarantar nan to dan kada wani ya gani ya ce ai tunda dai har aka samu tafsirin nan a makarantar nan dalili ne akan wannan tafsirin amintacce ne a'a muna tattara littafai ne na bincike kawai so ba muna tacewa wajen tarawa ba ne don haka ganin littafi a makarantarmu ba dalili ne akan nagartar littafin ba ba ka duk wani shaidani jama'a yanzu ga wani nan wanda bai gaza razi ba wanda aka samu wani ya je dankara mai bindiga ya kashe shi banza ta karwofi gashi mm. banza ta karwofi rashad khalifa nake nufi rashad khalifa Quran, the final testament ga littafin nashi zama yanzu wannan ba mu'tazali ne ash'ari ne yazo yayi ta munanan maganganu hayye maganganu na kafirci shine kawai wani lokaci wani ya dambara mishi bindiga kawai ya hallaka shi ka je ka duba akan intanet zaka ga cikakken tarihin shi amma nan yanzu ka shiga abu kongo lecturori da yawa a faculty na law da wasu wurare ko sai ga su ne maka hujja da littafin rashad khalifa me yasa saboda ya fassara qur'ani da turanci su kuma dama ba su koyi tafsirin qur'ani ba to zai duba ya ga in the name of god most gracious most merciful praise be to god initiator of the heavens and the earth an appointer of the angels to the messengers with wings two three and four wings he increases the creation as he wills god is ampliment to shi kenan sai wani ya ce to me illa wannan wannan zindiki ne shine illa ba kai baka sani ba tunda kai ka zama desperate ka girma girman banza ka nada kanka malami kuma baka iya karatu ba kana karantawa a faculty na law ka zo zaka yi magana addini dan haka the only cave for you to hide shine ka boye a karkashin surashar khalifa da makamantansu mama duke pixel yusuf ali da sauran waɗannan da suka fassara ainihin alkur'ani da turanci haƙidojinsu duk zan dawo zan waiwaye su suma na turancin zan dawo zan yi musu nasu insha Allah ta'ala zan sanya su a tahtan naqd ba dan komai ba saboda waɗannan maganganun da nake faɗi tunda mun zo zamu yi tafsirin ayoyin tauhidi dole ne mu tsaya mu tattauna waɗannan matsalolin tun farko tukuna kuma waɗannan abubuwan a iyakar sani na a mu dai nan lokalitin mu a nan ƙauyukan mu to na jin li awwali marra ake munakasha irin su galibi ba a duban waɗannan abubuwa ana duban waɗannan tafsirai ne minan nahiya al-lughawiyya minan nahiya at-tafsiriyya al-fiqhiyya al-balaghiyya al-qira'iyya ha kawai abin da ake duba kenan amma ba a duba to wai ma qimatu hadha at-tafsir min nisba li tafsirihi ala manhajin salaf au ala khilafi zalik galibi ba a duban wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a za mu ci gaba da raddi ga tafsirin razi matukar mun samu bukata ta kai ga haka cewar razi ya tuba ya tuba ne amma shi tafsirin yana nan a yadda ya rubuta shi Allah ya sa kun fahimta na biyu da nake so zan yi magana akai a yau shine al-baydawi wanda ya rasu hijira na da ɗari shida da tamanin da ainihin biyar na manta ban ambata dangane da razi ba shi kuma hijira na da ɗari shida da shida ya rasu bai zawi shi kuma hijira na da ɗari shida da tamanin da biyar a cikakken sunan shi shine malam abdullahi dan umar dan muhammad dan ali amma an fi sanin shi da bai zawi shi ma ya ce kana fahlan min fuhuli ahalil usul a wajen usulul fiqi ya kware له تأليف جيد أثنى عليه العلماء وله كتاب في أصول الدين yana da littafi wanda yake mai nagarta ne dangane da usulul fiqh dangane da usulul fiqh yana da littafi mai nagarta malamai sun yaba wa littafin hakanan kuma yana da littafi dangane da abin da ya shafi aqida yuzkaru fi tarjamatihi ولم نطلع عليه له علم بالمعقول وليس له علم بالمنقول عن السلف والرسول abin da malamai suke faɗi dangane da shi suna cewa lallai gazali baidawi ya rubuta littafi akan tauhidi to sai dai kuma malam yace ni ban ga littafin ba amma da yadda malamai na ji suna faɗi suna rubuta a tarihin shi cewa yana da ilimi game da philosophy game da mantiki game da abubuwa na tunanin hankali na fata an gane amma walaysa lahu ilmun bil manquli an salaf bai san abubuwan da aka ciro daga malaman farko ba war rasul da abubuwan da aka ciro daga manzo waɗannan ba su ne sani ba amma ma'aqulat dai da sauran su ya sani allafa tafsirahu al musamma anwaru tanzili wa asraru ta'wil kun ji sunan tafsirin nashi da ma na tsohon bugu wanda asalin wannan tsohon bugu shi ne na fara sai shekaru da jimawa hanyar tsohon bugu ne ga shi nan kamface ce sarki ya tabbata ga Allah tafsirul baibawi za ka ji a nan ƙasar bairawi suke cewa bairawi bairawi na fata an gani so da yana son nuna muku shine don ku ganshi shi tafsirul baydawi al-imam abdullah ibn umar ka sabon bugun shi amma da ainihin wato darul bayan al-arabi suka yi المسمى منين تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل شيء كنغنيكو تعليف إمام المحققين ها وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي المتوفى ناجي أنسى مسألة من سنسى شكرة تدري بقوي دا تسعين دا ليانا كما شكرة تدري شدة تمانين دا بيرنا قياما to kun ga da irin wannan kai ya ɗibe ka a bangon littafi gashi an sa imamul muhaqqiqin wa qudwatul mudaqqiqin hmm? hmm. wato masu bin abubuwa da dukka a ilimin usul kenan in ka karanta littafan shi na usulul fiqi kan masha Allah duk ya cancanci wannan yaban to kaga hatta la tagriqa safina don karka rudu ka je jirgin ruwa ya kife da kai ko kai ta jibga mishi kaya har ya wuce yadda zai iya dauka to kaga ya kamata ka ji wane ne tukuna gashi na mala yake cewa ya rubuta wannan tafsiri ne ala manhajil khalaf a bisa tafarkin 'yan baya lakasa fihi ibaratar razi maganganun razi ne biya rinka tattarowa yana tacewa shari da na zamakshari yana takaito su kawai yana faɗin su bal naqala mu'zama ta'wilati zamakshari ila ta'wilihi fi sifat mafi yawancin ta'wilance ta'wilancen shi ko daga zamakshari yake ɗibowa ba mu'tazali وقد اعتنى به علماء الازهر فاعتكفوا على دراسته malaman azhar sun bai wannan tafsirin muhimmanci sun dukufa wajen ainihin karatun shi waje alal hawashi waje alal hawashi alaihi sun tai mishi yan ta'liqat fa mimman hasha alaihi ash-sheikh ash-shihab khafaji ash-sheikh shihab al-khafaji na daga cikin waɗanda suke wa tafsirin ta'liqi والشيخ زادا da kuma al-Sheikh Zada huwa yaqa fi hajam kabir babban littafi ne guda daya amma mazhabuhu fi tafsirihi fil asma'i was sifat fa mu'awwilun kabir dangane da tafarkin da yake bi wajen fasara ayoyin sifofin Allah fa katafara mai ta'awili ne ala mazhabil asha'ira ina bin mazhabin ash'ariyawa fi ta'wili sifat wajen ta'awilin sifofin Allah illa fil istiwa'i sai dai wajen daidaituwa Allah a sama faƙar haka fihil khilaf nan ne da ya zo kawai sai ce an yi saɓani amma duk game da sauran siffofin kawai kai tsaye yake bayan yake goyon bayan khalaf war ru'ya da magana ganin Allah a lahira wal ma'iyya da kuma menene ake nufi da ma'iyya ta Allah shin ma'iyya ta Allah tana nufin ma'iyya ilmiya ko zatiya yaya abin yake waɗannan mas'alolin guda uku su ne kaɗai ya ba da labarin saɓani amma sauran kai tsaye ya tafi ne zuwa ga ra'ayin ainihin wato a sha'ira wanda yake rerewa daga zamakshari da kuma ainihin arrazi waɗannan maganganu kamar yadda na faɗi jama'a dukkansu daga cikin wannan littafi na ainihin karanto su gashi almufassiru na bayanar ta'awili wal isbat malaman tafsiri game da ainihin ta'awili da kuma tabbatar da ainihin sifofin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka sake tsallaka a cikin wannan littafin kuma zan sake magana dangane da al-Imam al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi al-Imam al-Qurtubi na'am eh ma ba tabbatarwa ke a ba tabbatar da siffofin na Allah ne yake ba aiko a nan din inna ma a nan din ma kawai ya kawo ne da abin nan wato nan ne ma kawai ya bada labarin an yi sabani amma abin duk da ya shafi me yake da suna siffofi din nan da ya zo daidai wancan wurin kawai ya tafi ne a afon da ya zo daidai waɗancan wuri ya tafi ne kawai akan ya fassara su dangar misali zuwan Allah a ranar alkiyama saukar Allah maɗaukakin sarki daga sama bakwai da sama bakwai zuwa sama ta ɗaya duk waɗannan kawai ya zo dangasa ke fassara su amma inda ya ba da labarin an yi saɓani ɗin ma shine a wurin tafsirin da ya zo matsalolin ganin Allah da istiwa'i da kuma ma'iyya al-qurtubi jama'a al-qurtubi abu abdullah al-qurtubi abu abdullah to shi kuma al-qurtubi abu abdullah wani salo ya dauka wajen tafsiri kamar yadda na fara ishara a baya in ba kumanta ba daga cikin salon tafsiri zan zo zan yi muku magana a cikin muqaddimar da malam mashhur yake yi mana insha Allah akwai at-tafsir al-mawdu'i ka dauki wata mas'ala ka ce zaka yi tafsirin ayoyin zakka dan haka sai kai ta dibo ayoyin zakka ana ta fassara su ana ta tattaunawa a kai wannan ana kiran shi a tafsirin mawdu'i ko kuma ka ce za ka yi tafsiri ne na ayatul ahkam to haka tafsiru ayatul aqida tafsiru ayatul tauhid duk wannan tafsiri ne al mawdu'i al imam al qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana ɗaya daga cikin malamai masu ɗimbin yawa waɗanda suka shaharar da wannan nau'i na tafsiri amma dai waɗanda suka gabace shi kamar su ainihin al-imamu abubakar al-jassas da al'imamu abubakar ibn al'arabi da al'imamu alkayar tabari da makamantan waɗanda dai so gabace shi sun yi nisa akan ainihin wannan aiki nashi Allah maɗaukakin sarki ya fi mishi tafsirin nashi kamar yadda ainihin wato zan bayyana muku shi ne tsohon bugu dai da na san an yi wannan tafsiri shine tun bugun da aka yi mishi na wajen 1960s ga shi nan a hannuna kusan ina ga mujalladi wajen goma sha biyar ne ko ashirin da wani abu ne ashirin da biyar ko makamantan haka gaskiya ba malami ɗaya ne ya zauna ya ta haƙiƙin shi ba kaga yanzu kamar wannan mujalladin mujalladi na ɗaya gashi nan wanda aka sa ya yi tasihin shi ahmad abdul alim albarduni albarduni gashi ranar da ya ce ya gama yin taƙiƙin ko kuma ranar da ya wannan muƙaddimar sha shida ga watan almuharram hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu daidai da shida ga watan oktoba 1952 1952 ya wannan aikin suna fata an gani to amma kamar yadda na ce a wancan lokacin sai da suka haɗin gwiwa suka yi wajen aikin masana ne mabambanta suka zauna suka ainihin wannan aiki ga shi kuma ainihin shi kuma abu ishaq ibrahim itfish ibrahim itfish shi kuma ya gama nashi a hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin wadda ta daidai da 1961 shi kuma gashi mujalladi na takwas to haka dai suka yi wannan yayi wannan wannan yayi wannan shine aka hada aka buga daga baya an dawo an yi wa tafsirin qurtubi wannan bugu wanda a wannan zamanin shi ya fi shahara wanda malam abdullahi dan abdul muhsin turki kamar yadda na fara muku ishara ran nan amma a nan dai sun dan fara fito da gaskiya al'amari cewa sharaka fi ta haqiqi hadhal juz'i muhammad ridwan arqusi gashi Abdulmuhsin At-Turki Abdullah ibn Abdulmuhsin At-Turki wanda ya ta hakikin wancan littafi na tafsirin Tabari to shine ainihin gashi nan suka hadu da wannan arkusi suka yi wannan aiki din ina fata an gane ba na son tsawaita magana tukuna bari in bari dan karanto mana daga cikin ainihin wato maganganun da malamin na ya faɗi da su a cikin ainihin mujalladi na hudu tun daga shafi na 1574 zan fara karatu amma dai kamar yadda na a sauran zan ɗaɗɗako mana wasu wurare ne kawai masu muhimmanci bari ku ji abin da ya ce wallazi yanzuru ila talifi al-qurtubi wallazi yanzuru ila talifi al-qurtubi bi sifatin amma wanda diyar dubi rubuce-rubucen qurtubi a dunkule yara annal ghaliba ala ar-rajul al-jam zai gano cewa abin da yafi galibi akan mutumin nan shine me kokarin tattara maganganu lattamhis ba ta cewa wata diƙiƙ da bin abubuwa keke da keke shi yasa za ga waɗanda in na zo tafsiri suke biyo ni suna riƙe tafsirin ƙurtubi in sun ji na riƙe za ku ga ina karanta za ku ga da yawa na tsallake abubuwa da yawa ba kai tsaye nake karanta shi ba yana da wahala a zo kan wani bahafi ka gana biye wa ƙurtubi mun tafi gaba ɗaya sai na tattace wannan maganar ita ce ta adalci cewa duk wanda ya karanta littafan mutumin nan ya san cewa mutumin yana da kokarin tara magana ne amma ba kokarin tace maganganu ba dan haka fa tafsiruhu masalan yu'tabaru bawridan kabiran صبت فيه عدة مصادر تفسيرية ولغوية وحديثية وفقهية وعقائدية وصوفية وتاريخية don haka tafsirin kurtubi ba madogara ne wajen tacewa ba amma madogara ne wajen samun abubuwa da yawa da aka faɗi dangane da tafsiri da lugha da hadisi da fikihu da aƙida da sufanci da tarihi amma babu tacewa a cikin duk waɗannan abubuwan jama'a babu tacewa bai tace maganganun da yake dangane da tafsiri ba baya tace maganganun na lugha baya tace na hadisi na fiqhu na aqida na sufanci da na tarihi ma'ana baya tacewa shine zai iya kawo maka maganganu gaba ɗaya masu karo da juna sai tafiya bakka bai nuna maka wannan ce ke da illa ko wannan ke da kaza ba Allahumma illa nadiran inda ba a rasawa amma wannan nudra din bata kai kuma a dube ta da wata kima da za a ce ita ce tafi yawa a cikin littafin ba dan haka sai malam yake cewa wa fihi min al-mawdu' wal makdhub wa dha'if ash-shay' al-kathir min al-ahadith allati yanquluha akwai hadisan ƙarya da yawa da masu rauni waɗanda yake ɗibowa wa khususan ma ya'tamidu fihi ala sa'labi sahib at-tafsir kaji matsala yana yawan dogaro a tafsirin sa'labi wanda zan zo zan yi magana akan sa'labi da kalbi na makamantansu yana yawa wal hakim at-tirmidhi yana yawan dogara akan ainihin alhakimu turmizi ba fa al'imamu turmizi ba fi nawaridil usul a cikin littafin ainihin alhakimu turmizi mai suna nawadiril usul to shi turmizi alhakim ina so ku gane a wannan zamanin wanda ya fi kama da shi ko shine kishk kishk in ka taba jin kishk mai wa'azi a ƙasar masar makaho abdulhamid kishk yana da wahala kishk ya minti goma bai kawo hadisin ƙarya ba yana da wahala abu ishaq al-huwai ne almajirin albani ya ce ai inda suka fara daura da kishk kenan kishk ne limamin masallacinsu suna yara ya ce rannan sai je masallacin juma'a sai ya ga littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma sai aka ce kirsh talatin kamar sile talatin sai ji tafi karfin shi da ya tsallaka sai je sai samu talhis na sifatu salat ita ce sai aka ce sule biyar sai ya siya da ya je siye ta ya karanta bai taba jin labarin albani ba wani lokaci ya ce to gaskiyar lamari wannan malamin ilimin shi akwai tacewa ya ce to amma rikicin da na fa kwana ina yi to wannan sallar da na gani a littafin nan na ce zan yi ta a masallaci an goma anya na kwarange lafiya ni da iyaye na ya ce ya kwana yana sauwar wannan rikicin ya ce sai zuciyar shi ta dake kafin ya fara sallar bari ya samu asalin babban littafin sifatin salatu din ya ce kafin mako ya zo ya tattara kuɗi cap ya ce da ya je sai wannan sifatin salatu babba da ya karanta ya ce to shi kenan sai tunanin shi ya canza shi ne yanzu duk hadisin da aka kawo to sai an gaya mai mai matsayin shi ko kuma sai ya tambaya ya ce sai kish ke wa'azi da wani dogon hadisi ya ce ya je gama bincikawa kaf bai ga bayani dangane da wannan hadisi ba ya inganta ko bai inganta ba a cikin silsilar da'ifa ta albani lokacin mujalladi ɗaya ake buga ta ikon Allah lokacin nema naira talatin na siye ta tsohon bugu kwaya ɗaya haka ya ce ya siye ta ya je karanta bai gani ba ya ce da ya shiga cikin labirari na anguwarsu na masallacin anguwarsu sai ya karanta a cikin manarul munif na ibnul qayyim ibnul qayyim ya ce hadisin maudu'i ne to kawai sai ɗauko wannan magana ranar juma'a dama kish yana da wata ɗabi'a a gama sallar juma'a sai ya tsaya ya miƙa hannun shi haka kowa a masallacin sai ya zo sun gaisa ya sumbanci hannun shi ya sumbanci goshin shi ya ce shi ma ran nan sai ya bi layi shine na goma a cikin layi da aka zo kan shi dama in ka zo zaka in kana da ɗan magana za a ɗan baka minti biyu biyar ka yi ya ce sai kara bakin shi kun san kish makaho ne sai kara bakin shi wurin kish sai ya ce algaba ta malam hadisin da ka karanta makon da ya wuce a cikin hudu ba hadisi ne maudu'i sai ce maudu'i ya ce eh kai ina gani sai ce ibn al-qayyim ne ce maudu'i ne sai ce a ibn al-qayyim ba daidai ba hadisi na sahihi wani dalili ibn al-qayyim ya bayar na cewa hadisin da'ifi maudu'i ne to hijazi abu isa ya ce sai na kunyata sai na kasa ka dalili sai ce ka gani da haka hadisi na sahihi ne sahihi ne hadisi na ya ce su shi kenan ya ce wannan kunyar ba zai da ya sake jinta ba a nuna mai a garin da ya ce sai da ya kewaye garin su kaf alkahira yake magana ya ce bai samu wanda zai koya mishi hadisi ba ilimin hadisi sai ji labarin an ce ga wani malami shi yana karantar da sahih bukhari da menene yace sai je zauna shekara uku a wurin malam ya ce to shi kenan sai suka sai suka yi baran-baran da shi da kishk ma'alin shahid alhakimu turmizi ba fa turmizi turmizi da kuka sani ba yana da littafi nawadir usul da menene kuma wasu littafai ne da suka shahara shi mai wa'azi ne irin mai wa'azin turbi ne sai kuma ya rubutun wa'azozin nashi to sai zama da wahala ka buɗe duk wani shafi na littafin nashi wanda a kowane shafi akwai hadisin ƙarya kowane shafi zan da ko muku misalin shi duk da munasaba ta kama to kishki yayi kama da shi to anan abin da ainihin malam yake cewa Kurtubi sai mai da wannan littafin na Hakimu Turmizi sai zama mai babban madogara kuma kutuna baya tacewa to kaga za a yi zubar gada kenan kuma duk wanda yake karatun tafsirin Kurtubi ya san haka dan kai tsaye Kurtubi yana cewa Hakimu Turmizi ya ruwaito shi ina fata an gane bal illam nakun mubaligina fi qawlina mala yace kai in ma dai bamu zaki ba cikin maganar mu zamu iya cewa fa inna tafsir al-qurtubi shi tafsirin qurtubi ya dummu kutuban bi ajma'iha tun lokacin ma yakan dauko littafi ne su kutun da guda kawai sai ya saka a ciki fa kitabu ahkam al-qur'an libna ali abi bakr ibn al-arabi yace kaga dai kamar ahkam al-qur'an na ibn al-arabi kallama yatruku minhu shay'an yana da wahala kurtubi ya bar wani abu komai da ke cikin littafin zubawa yake wa tafsir abi muhammad wa tafsir abi muhammad ibn atiya kazalik haka tafsirin ibn atiya zamu zo shi ma zamu magana akan shi in Allah so duk waɗannan tafsiran kwasuwa yake kai tsaye yana dambarawa amma aqidatuhu fil asma'i was sifat dangane da aqidar qurtubi a wajen al asma' was sifat فالمتتبع للتفسير والأسنى والتذكرة في بعض مواضعها يرى أن الرجل قد ذهب إلى ما ذهبت إليه العشائر في هذا الباب دون ديكي كرنت تفسير قرطبي ده لتافن الأسنى لتافن أكن الأسماء والصفات ده لتافن التذكرة تا بيان متوى ده كبري ده لاهرة في بعض مواضعها أو سورة لنوعنا التفي يرى أن الرجل قد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشائرة zaka samu cewa wannan mutumi yana tafiya ne akan tafarkin ash'ariyawa fi hadha al-bab fa jami'i sifat fa jami'u sifat al-warida fi tafsirihi awwalaha duk tafsirin shi da yayi akan ayoyin sifofi gaba daya yayi ta'awilin su ne wa naqala aqwal al-mu'awwila fiha kuma yana kama ganganun malamai masu yin ta'awili illa al-istiwa sai dai maganar cewa Allah ya daidaito a sama فإن الذي يقرأ كلامه في سورة الأعراف يظهر له أن القرطبي يثبت صفة الاستواء wanda dai ya karanta abin da Qurtubi ya faɗi a ƙarƙashin aya ta ainihin wato suratul A'raf zai gano cewa gaskiya Qurtubi anan ya tabbatar da daidaituwa Allah a sama sai dai kuma walakin idza qarana baina ma fil a'raf wa ma fil asna idan kuma ka gwada wannan magana da ya faɗi a cikin tafsirin suratul A'raf da cikin wancan littafi na shi na sunayen Allah ta bayyana lahu annal qurtubi la yuthbitu sifatal istiwa ta kuma kaga cewa qurtubi bai tabbatar ba nan kuma ya rushe wa laqad takallamtu ala zalika fi mahallihi bit tafsili hadha min jiha har yanzu da sauran kasa din ku na saboda ina son karasa wannan magana ne tana da matukar muhimmanci ban san ta zama bata shiga cikin kasar yau ina zo ina maganganu kuma dangane da littafan sharhi na hadisi za ku ji haka za mu yi magana dangane da malamin shi abul abbas shi kuma mai sharhin talhisun sahihi muslim mai sumuna al-muhim minan nahiyat al-hadisiyya wal fiqhiyya wal lughawiyya wat tarihiyya ma sha Allah bi kitab al-mufhim fi talhisi ma ashkala min ma ashkala min talhis sahih muslim lakin minan nahiyat al-aqdiyya من ناحية توحيد الأسماء والصفات والله تفسير كتابه فارغ ba abin da yake cikin shi dangane da nan ba zai amfana maka ba yau duk zan yi maganganun irin wannan in har lokaci ya bayu insha Allah ta'ala wa min jihatin ukhra fa inna al-qurtubiyya umdatuhu fi aqidati al-asma'i was sifat hiya aqwalu a'immati al-asha'ira wa asatinuhum kal-juwayni wa ibn al-baqillani والإسفرايني والقلانيسي والرازي وابن عطية وغيره كما انكدوا بكرتبي توتناهير إما يتشي مكا زي مكا تفسير الأسماء والصفات كو daga manyan malaman ash'ariyawa yake ɗibowa kamar yadda ka ji mun ambaci sunan waɗannan don haka falƙurtubi wa ash'ariyul aqida fi babil asma'i wa sifat larai ƙurtubi babu shakka wajen al'asma wa sifat haƙiƙanin al'amari ash'ari ne wa man shakka fi zalika fa alaihi muraja'atu ma katabnahu fi bahthina hadha anhu fayaghfiru Allah lana wa lahu wa li jami'il muslimina wal muslimat kun ji abin da nake ishara bayan da ya gama tabbatar da ashariyancin shi ko sai kuma ya ce Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta sauran musulmi amma dai wajen aƙida kun ji aƙida shi wannan yana daga abin da nake harin in kai zuwa gare shi don tsaya in fayyace muku kun ga irin wannan karatun Ali Nasir al-Faqihi da shi da Suhaimi sun yi wa ɗalibai a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin jami'a suka yi karatun daga cikin ɗaliban wasu suna zuwa karatu tsakanin magariba da isha sai suka tsogalo tambayoyin to da suka tsogalo tambayoyin sai zama akwai ɗalibai galibi 'yan cikin gari waɗanda su kuma ba su da saiti ba kamar ɗaliban jami'a suke wajen natsuwa da kan gado ba ko kun fahimta wato waɗannan lecturori ne a jami'ar islamiyya ta madina sannan kuma suna karantawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jami'a ɗaliban jami'a ke zuwa kawai a karatun magariba da isha ɗaliban jami'a na zuwa ɗaliban gari na zuwa to da suka zo suka yi irin waɗannan maganganun akan waɗanda yau zan yi ni kuma akan hadiltafan hadisi suka yi suka ce fatul bari na ibn hajri ash'ariyanci ne ke ciki aridatul ahwazi ash'ariyanci ne ke ciki alminhaj sharhin nawawi ash'ariyanci ne ke ciki game da tauhidul asma'i was sifat waɗannan malamai ba madogara bane Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu amma wannan aqidun ba daidai bane sun saba ma aqidar salaf don haka amma ka kira wannan aqida bid'a ba laifi kai ba ɗaliban jami'a suna da saiti su waɗannan na cikin gari da ba su da saiti kashe gari sai suka yi ta gayyato ɗalibai kowa ya kawo fatuhul bari kowa ya kawo alminhaj sharhin sahih muslim kowa ya kawo talhis na sharhin sahih muslim suka yi tattarawa nan daidai da makabartar quba daidai da inda yanzu aka dan yi wurin hawa inda zaka taka nan matakala nan matakala ka hau suka tara su suka banka musu wuta ali nasir al-faqihi shine ya sheka a guje a lokacin nan ya je kokarin kashe wuta aka kori ɗaliban ce ba abin da suke nufi ba kenan waɗannan irin maganganun su suka ja aka yi wa albani tambaya amma asalin tambaya albani ne ya sauwara wa ɗalibai su yi mishi ita don ya amsa ta aka fitar da kasad ɗin kasad ɗin ne na jawo yau kusan shekara sha biyar na saka a cikin karatun al'ibana ina hukuncin masu aƙida ash'ariyawa mu 'yan salafiya muna kafirta su ne aka ce mishi ina hukuncin irin su nawawi da irin su ibn hajar zaka ji ni kuma al'ibana sai na ce da irin su dan hodiyo dan dan hodiyo duk magana da muke akan sunna sunna sunna ya dawo sunna ne ta bangaren fiqhu da bangaren hadisi amma aqida ash'ariyanci dan hudiyo yake da ita karanta littafan shi karanta wujubul hijra zaka je yana hujja da su Ibrahim al-Laqani jawharatut tauhid menene ida'atud dujunna da sauransu dan haka sai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a lokacin su yi wani bayani wanda wannan bayanin ya kwanta mana da hankali kwarai da gaske yace ash'ariyanci kamar ruwan sama ne kuma da rana a kasuwa me zai faru fa in lam yusib hawabilun fatallun in har aka yi ruwan sama da rana a kasuwa ko da bai taba ka ba to fito ka tafi gidanka ko bayan ɗaukewar shi ne da awa kaza ko ɗan yaya sai ya same ka ya ce waɗanda suka rayu a wannan lokacin yana da wahala su iya kubuta daga ashariyanci don duk malamansu da ke duniya a waɗannan lokutan waɗanda suka shafi hadisi da fiƙihu da tafsiri da komai ash'ariyawa ne ba yadda ash'ari zai karantar da kai hadisi ko fiƙihu ko lugha sai ya ɗosana maka wannan aƙida don haka su ibn al-mulaqqin su iraki su abu zur'a su ibn hajar su sahawi su suyuti dukansu waɗannan a sha'ira ne amma ba ma kafirta ko ɗaya daga cikinsu kun ji na ɗaya kuma ba ma bid'antar da su ba ma fasikantar da su ba ma ce musu kafirai ba ma ce musu yan bid'a ba ma ce musu fasikai amma ita wannan aƙidar fa ita ba daidai ba ce ita aƙidar fa ita bid'a ce amma ba a bid'antar da su don an ba su uzuri wannan shine hukuncin da muke wa malamanmu na ƙasan nan waɗanda so gabace mu waɗanda aka same su akan waɗannan aƙidojin su ɗan hodiyo da waɗanda suka zo bayan su ana ba su uzuri kuma har zuwa yanzu waɗannan dattawan kaji su sai ka ba su uzuri sai waɗanda ilimi da bayani ya kai kansu suka ci gaba da fito na fito irin su ɗahir bauchi irin su sharu sale waɗannan sun fito ƙarara sun yi declaring faɗa akan aƙidar da salaf suke akai ta al'asma'u wa sifat har sun fito suna jahiltar suna bid'antar suna cewa su ibnu taymiya batattu ne to kaga irin waɗannan samu da shakka dangane da cewa su kan waɗannan ba kuskure bane hakikanin ta bayyana gare su kuma sun juya suna faɗa da ainihin hakika kamar irin su kausari wanda zan zo zan yi magana kausari insha Allahu ta'ala a cikin waɗannan darussa waɗanda suke zuwa na haka waɗannan muƙaddimomin ku yi haƙuri ba karatu ne a cikin littattafai waɗanda yake a hannunku ba amma karatuttuka ne wanda gashi ɗaya daga cikin littattafan makarantar nan ne kuma za mu je mu ajiye shi a library an kammala karatuttukan masu son bincike ku je ku faɗaɗa game da bincike za ka gano abubuwa masu ɗimbin yawa kuma daga lokacin za ka faɗaka idan ka ji ana yaban su siboyi game da nahau in ka ji ana yaban su kisa'i game da nahau in ka ji ana yaban su wani game da kira'a to wannan wani babi ne daban kar gobe kuma ka ji an ce kaza ka ce a to bayan da yaban shi ake a yaban a wannan babin ne wannan kuma shi yake maka adalci da insafi na ainihin alisunna shine ba za su yi kondemin ɗinka gaba ɗaya su kafirta ka su bid'antar ko su fasikantar bi mujarradin wani kuskure da ya same ka ba na haka duk malaman nan gaba ɗaya addu'a ake musu ta Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu amma kuma dole a bayyana kurakuran da ke cikin tafansu ba shiru ba saboda su littattafan suna ina ganin babu wanda zai ji irin wannan bayanin daga bakinmu kuma ya zama yana da inkari akan wani abu sai dai in ya zama mu'anidi na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka anan ne zamu saurara insha Allah ta'ala so duk wanda yake da tambaya kuma insha Allah sai yayi kamar da nake ta nuna maku da yadda za ku ji malami ya faɗi idan ya kawo takaitaccen tarihin malami ya kawo jimillar bayanin alaƙa wannan malami da aqidar salaf ko saba aqidar salaf kuma ainihin yana buga maka misalan a aikace to karka ce har yanzu to ba a ji wani a'a ai yanzu nan ɗauko tafsire ne waɗanda asali suna cewa su ahlus sunna ne amma ashriyawa ne sannan kuma wata magana mai matukar muhimmanci wadda bai mata a ce gaskiya saboda Allah ba mu fito da ita ba don mun sha fito da irin waɗannan maganganun a wuraren karatukan abin nan mai yake da suna karatun hamawiya wannan magana tana da matukar muhimmanci jama'a farai da gaske a santa kuma a kula da ita kwarai da gaske ita ce bai da a sha'ira jama'a wannan littafan kawai zan gabatar muku da su ne don ku samu bismillah don ku samu ku karanta su kun ga manhajo ahli sunnati wal jama'a wa manhaj ba shi kawai ma ba ka iya shirya su ba su kawai ba su kawai manhajo ahli sunnati wal jama'a wa manhaj al a'ira fi tauhidillah wannan tafin mujalladi biyu ne same karanta shi gashi a makarantar yana bayani ne akan farki ahlus sunna wal jama'a da kuma tafarin ka'ida game da tauhidi na Allah an ne za ku gane maganganun amma sabat da dama an yi magana ash'ariyawa sai ce ash'ariyawa ba ahlus sunna bane sai dai su shiga cikin waga ahlus sunna ne saboda me suna karo da dahamiya an suna karo da me yake suna jasmiya mujsima suna karo da shi'a saboda haka kaga bakin lani yana rubuta littattafai da shi da haisami suna raddi ga shi'a suna raddi ga mutazilawa sai su su suna ne ko kun fahimta jama'a wato barawan kaza ne suka kama dan fashe ana ji sai barawan kaza sai ya shiga cikin nan gari shi ma yana jifan damshi amma an ba dan fashin fa haka amma ka ga bara za a ce an ga damiji yake mutane amma kuma shi bai ba an kar gane shi to amma shi ma menene ma shi ne to nan ash'aira ni zani a sunna na kita hali suna al'aira shahada to ulama al'umma wa adillatuhum Dr. Faisal Allah akbar Jasim gashi wani malami ne wanda harce shi nake son zo in kawo muku ita nan na son ku ji lacca awa ɗaya ne sai mun ji da hutuka za mu zumi munakashar lecture ce akan video tana kan internet Qasim Jawabira za ku ji shi kuma da brothers ne da brothers ma irin kamar yadda ya ce bradancin ma na Boko Haram kun san bradancin review akwai bradancin na Hassan Ban bradancin Sufi akwai bradancin na Buhari ne sai dokto kai ma na lillahi wa inna ilaihi raji'un sa mawqif mutakallimina min al-istidlal bi nusul kitabi wa sunna duk waɗannan kana buƙatar same su ka karanta su domin su iya ce maka haƙƙanin abubuwan da ake ta a kai dangane da ainihin wa ashiyanci da sauran sunna musamman kamar yadda an an yi garin ranar mu da cewa ne wato abin nan ariyanci abu na gari wannan nafi wani abin sha'awa dr sadiq ibn lim ibn sadiq ya yi wa rubuta shi ya sanya littafin zammul الشائع والمتكلم والفلسف للشيخ أحمد ابن الصديق الغماري الحسني مجموعة من بعض كتبه غماري shi kan ash'ari ne yana ko faɗa salafiyu na kara ash'ariyancin shi aurare da yawa a cikin shi yana suka ash'ariyawa shi ne aka ba aka taro waɗannan manganin aka bi su a inda mu za ka kama muka ce a wurare da ma ana da muna zargin salaf ko muna zargin safiya amma shi na da shi ashari ne amma ko wurare da dalilin shi yana zargin ashari sannan abubuwa da Allah madaukakin sarki kiyaye wato kamar yadda na bayyana hakika bala'i ne wanda ya samu wasu bangare na al'umma ku ji ce wasu bangare na al'umma ba dukkan al'umma bane don a kowane zamani sai da aka samu malamai salafiyuna amma su salafiyun akwai abubuwa da dama da ke taimakawa wajen bayyana su da kuma abubuwa da dama da ke taimakawa wajen karshen su kaga duk da ta samu kanta a halin rikici da gwamnati ko za ka yana da hala salafiyuna su yawa nan kamar ina kamar listin shek bayan da ake magana salafi yan kaɗa ne a filistin kusan me yasa yaushe za ka tara mutane ka zaunar da sunan kana musu karatun bulogul maran ko a gidan tahawi wasu waye ma zai zo ba wanda zai zo mu da yahuda suna ta bi suna koran mutane daga gidajensu suna zuba mutanen su na yahudawa amma abin yahudawa ke tsoro shine waye za su jefe su suwa ne za su sa bomb su jefa musu da sansu to shi madan lafiya na farko so yake a natsu zo ai karatu to ka dan da ake irin wannan hayaniya yan Hamas ne fici wanda zai ihu yace ku biyo ni duk ɗaliban ma sai su wata da blog maran din sai su biyo ta duk ne suke gani ganda aljanna take kusa to kaga wannan irin wazai wannan yanayin suka ga a wasu lafiya ta yi launi kamtan kamar kuka ke tafi kullum zaratin shi suna ga wuya ne a daidai lokacin da sakuna su suka ɗauki aƙidoji na mu'tazilanci da ash'ariyanci da maturidiyya suka gina masallaci makarantu suka kafa malaman su to ka a lokacin me zai faru yan siya kuma ba su samu wani haka ba to ai ba cewa aka a lokacin a duniya ba yan salafiya ba ba cewa aka ga yan salafiya amma ba su da ƙarfi saboda wannan faru din faru wannan faru din ko duk inda sai za ka yi bincike game da iyayen salafiya yaya fahimtar da salafiya ina su ku binciki wannan shi ma babban dalili wato na kawo wannan yanka auka to ya za a ce mutanen wannan zamani duka su bata ba dai suka bata zamanin su bai za wannan akwai salafiyu na makaranta manhajin a zamanin su razi akwai su a kowane zamani akwai su ta amnan zamanin yanzu a wani zamanin ga muna ta da talafi muna karantar da manhaj mazhabin salafiyya a lokacin su kuma su sharu salaf ɗahir ce su samu gwamnati ta guba su saboda su goyi bayan ta lokaci da ta furo zaɓe ana magana a zaɓe kafi su suna zaɓe a gwamma a zaɓe shi da ɗan iza saboda wanda sai yasa da gwamnati ta tsayu su gwamnatin ta rungume su amfani da irin goyon da samu da gwamnati suna kafa mutanensu suna yada da a wasu suna yada manufofinsu a dajen talabijin to in ka zo tarihin wani zamanin ba za ka ce ba 'yan salafiya a jiya ba amma ba za ka ji da yawa daga cikin muryoyi ire a gidan rediyo da talabijin ba saboda me gwamnatace muna faɗin maganganun da ita gwamnati ba haka ke su ba a bangan a gidance malamta na faɗin mangan da su ma ba haka suke su ba na haka in har za a yi da mu gidan rediyo ko sai dai akan wuri ko akan niki ko kan azu ko ka amma ba a jira da akan abin da ya fi yaya wadda in ƙasa waɗanne shawarwari za ku bayar ya al'amarin da ya shafi addini gyara addini ba a da a jira da mu akan wannan aida addini ba a da jira da mu akan wannan in ka ce zaka zaka binciki da a wata lafiya ƙarfin da sauransu saboda wazozin 'yan safiya da sa a gidan rediyo sai ka ce da a wata da a Najeriya. Amma ba da'awar da take ƙarfi yanzu a Najeriya irin da'awar safiya babu ita. Amma a gidajen rediyo da talabijin da jaridu kuma fa sai ka ji kamar shuru ne ake. To sai kai maka cewa ai yanzu duk da'awar da yamma ba a nan ake yi ba ai kuma ba ta ƙarfi a'a. Ai duk waɗannan da suke tare da mu a cikin da'awar salafiya amma saboda wai a ji muryar 'yan salafiya a rediyo suka binka da'awar ce yara ko karatu suke ba sa yada dardanka a wurin mu ko yada kansu suke yadawa kansu suke yada amma ita da'awar a fito karar ai magana a kanta ba za a shi ba ko da shi din gidan biyar a shi za a iya jin ati za a jin wazin shi a gidan rayo amma aka ji yana yada da'awar ba to malaman da ke tare da gwamnatin za su Allah ya sa kuma yanci magana. To kuma mu amma muke ba dama kai ka rayuwa ne dan aji ka kai karatu ko kana rayuwa ne dan ka yaɗa da'awar ka da manufarka. In dai da'awar ka manufar ka ba a jin ta kuwa an yi ba ai ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Edo. Na'am. ina ina za su gyaru malam mutum ya kai wajen shekara bayan duniya ya gane aya yana s ne ka fahimta ko a ce ka bacci ne a dogon jirgi sai ka ji ƙar a mafarki a mafarki sai ka ƙara jirgi ka juya haka kawai sai ka wanda kan hantsala sai jirgi ya zo ya wuce don kwashe a gujen tsayar ya kake gudu ai Allah da ya kubuta da kai ko fahimta ai na ro ce farzi yayi ya sha kyarri wannan shan da yarda ai ma ya maganar gyaran baya bane baya ta da nisa muladi goma sha biyar wasa ne yanzu ana magana sawa ni da rage zai mutu yayi kokari ya nuna wa Allah da gaske yake shi yasa kaje yana kawo wannan misalai wa aqra'u fil ibad wa aqra'u fit tanzil ya sai na karanta qur'ani hadisi yace na zaman lafiya to yanzu fata yake nuna Allah Allah ba ni ne irin jiyar nan yanzu ake da hadisi so ma rage wadannan fan bata so ba sai dai wannan littafi da yayi a qasa lazzat ko a ciki gaskiya an gano kalmomi na condemnation da ya duk abuwa kargazi ne ya turo sai ta ijamul awam ilmin kalam na taba zuwa muku da shi shi ma da kuma al-munqiz min ad-dal waɗannan tafan guda biyu daga zali ya rubuta sai ya zama koda bai ce ya soke ihya ulumuddin ba to ya soke amma munanan maganganun da cikin ihya da suka shi aqida da tauhidi daman ne kuma fi hadari Allah ya kita war mata shi mai da shi can malam na eh an da kan shi ne don an yi kure ne mun yi takatu a shi kanka da ya kare eh san dawo kan shi a zan magana kwani sai me yiwa gobe shi zan yi gana a insha Allah zan ba da mutane guda biyu ko uku ma haka mai haɗe aiki don a da cewa sai to ba ta karatu ta fi shi ne ba ta fi mukaddima ce ta karatun littafin saboda littafin karatun da ke ciki a rabiya ce wadda sauki fa zai karanta amma yanzu sun gama ma ba kawo manhajin suke biyo wajen fassara ayoyi da sauransu duk ma na isha Allah kake sarki ya taimaka wa alaikum salam ne hak eh na haka a kai mana amma galibin mutanen da da aƙida kasa zuri a kanta tana su hata kan fiƙihu da hadisi na yi magana akan zama shari ne? yawa da zan zo zama shari zan yi magana akan shi da in aƙida shi wadda ta tasiri game da fiƙin shi yana magana game da Aisha da Hafsa da yazo in ta tuba ila Allah sai ce tir da Aisha da Hafsa akan abin da suka yi tir da Aisha da Hafsa yanzu misali kan kaca ya zai ce sai ce ai ba mu tafari suna da wasu kalmomi su a wurin su zai iya na rantsa da litan shine kai yana cewa qussi billahi wa ayatihi wa mash'al al-hajj wa miqatihi na rantsa da Allah ayoyi na rantsa rantse da in ake hajji da ayoyi hawan arafa da safa da baudin na rantse da su an hariri yin da tukta bitibir makamatu yanzu kaga yayin rantsa an ka ce sai ce ai wani menene aqida shi ba mu'tazile ne kaga ina ce abin da ya shafi aqida da tasiri game da aqida dake cikin littafi tana da tasiri game da Allah zai zuce maka wujuhun yawma idh nadira ila rabiha naga sai zai ce to wannan aya ba ta magana nan Allah ba tana ta ne wujuhun yau izin nazira ya suna ila rabba nazira suna sauraron ni'imar ubangiji ila sai ce maka mufadi ne na ala fa ayi ala rabba sai ce sai ce maka mufadi ne ila rabbiha ila ala rabbiha nazira naziratun ala rabbiha so kan wannan abubuwan to ya za ka yi ka fahimta wannan shi ne ƙoƙarin ka samu nan masu tafsirin haka shiga nake ta wannan aiki gaba ku za ku na tsira abin da nake faɗi da shi shi wannan da irin shi sun samu irin wannan bana tunanin za su faɗa na hali domin wani ba magana ce nake faɗa mu ba buɗewa nake na karanta mu ga ta kai ma ka ɗauka kai zari kai da kai mai littafi na ce kuma ka sha tafsirin kurtun duba tafsirin radin duba da kanka to za a yi a wannan mai siha Allah alam sannan kuma ne kai musa ya ka in karin shi bayan gama waɗanda karatu dukan kama kasu ɗin kama saura ko ya fi ƙarfi yaya ka isa kai a wurin shi kashi littafi ce alaƙa tamar duba dunan abuwan su shi yasa kuma cewa kurin darul hadith ba makaranta da aka na ta danta iya accommodate kowa amma yanzu muna wakiltar garuruka kuna wakiltar awanni kuna wakiltar yaruka da kabilu to an da muke zon kuka sami irin wannan za ku zama ake ne ba ma ba na turanci za dawo kasu eh eh ma duke pictures suna nan da yawa zan fito da su za ku yi mamaki wato da mako ko wallahi ka ji bari na ku gaskiyar lamari bari su jama wallahi taimakon ko shine taya za ka ga malantar da kanadan ka kana je ka koyi ilimi tukuna sannan zama abin da bawo ke cewa ja baya ga rago ba tsoro ban shiri na ya mu ma da haka aka tarbiyya amma kamar yadda zaka zo ji daga jasin jawabira ce samu kai din shi ku ji san duk duniya yan brothers ne suka yi tarbiyya sun ba ku sani ba duk duniya yan brothers ne suka yi tarbiyya su karbawi su sai sanin banna su sai tarbiyyar rubuce su sa'i hawa suka watsa tattafan su me yasa hikima kai su je sai su samu malaman suna irin su ba su kalallamcin ba sai bin bai hada su da manyan masu kuɗi sai masu kuɗin su ta su ɗi taimako sai ta tabbayar da tattafan su suna yaɗa gidonin su wannan barnar haka suka yi kusa ko ina a biya to haka su yanzu aka ɗa abu ne mai sauki an yi barna wajen shekara hamsin a cikin biyar ko goma an gano an yi barna kana abu ne sauki so mutum ya ce maka yaya to ko asarta da wahala amma tana da sauki ita ce a'a wannan ba abu ne da zan baka littafi kawai karanta fahimta wannan ba abu ne da zan yi ka bayani ba kana ba buƙatar ka je ka koya ne imam shafi da ya gane yana da kusur ba a cikin lura arabiya ne ajaran da ya fiye da yau karatu bayan shekara biyar ya dawo ko mutanen mu za su yin ha wanda ce mara wallahi wata lacca ce jasin jawabira wani almajirin muhammad nasiru da albani ne a cikin lacca ma sai ya ce shi tun 1973 suka haɗa albani lacca inda ya sai ya ɗalibai suka sanya ta akan intanet zan ɗauko muku ita zan samu ka ji ka saurara za a wani ra'a bai za ka biyar da abubuwa suke ya su da malaman su guda biyu da ke jagorancin tafiyar su da'awar bradanci bradanci kuma irin na sakuto na kafir dawa ba irin na hasan na na sufanci ba dan ya kamata wani makon shi kuma bradanci biyu ko wanda gan shi shine braba ko wanda ba gan shi brada mutane kowa zai dan kaula ce in wannan suke sallar juma'a da take yi kun ba sa bin kowa kafiri ta ka da almi ya zo da lokacin mai dawa ya zo yana yashi ta aure skija ya da su fadin yau shekara uku a yayin sun albani wanda da al-maktabatul islamiyya ba al-maktabul islamiyya ba al-maktabatul islamiyya salarabi dan jo da yake auren albani to lokaci wa lokaci albani ya wuta ina tsamanin ai